al-muharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib dake gandun Wambai cikin garin Azar da jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na Adda'u wad-Dawa na Sheikh al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ana roƙon Allah mana muwafaka muna cikin fasali da malam yace al'asi da'iman fi asirin wasu jinin ko ina ga kamar mun gama fasalin ne an gama shi ko? na za mu tashi fasalin da ke gaba na? ba farkon shi ba ne? za a tashi daga wa min a'azami ni'amin lahi ko? to ba mu yi waiwaye cikin fasalin ko yace adh-dhunubu tusqitul jaha wal manzilata wal karama zinubai yakan kadawa mutum darajarsa da matsayinsa da kuma wato kimarsa da darajarsa da kuma kimarsa da matsayinsa da darajarsa na'am to mala ya ce wa min a'azami ni'amillahi 'alal 'abdi yana daga cikin mafi girman ni'imomin da Allah ya yi wa bawa an yarfa lahu bainal alamin dhikrahu a ɗaukaka ambatonsa tsakanin talikai ya zamanto tsakanin talikai in za a ambace shi za a ambace shi ne da daraja da kimantawa wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ke wa bayi wa yu'li lahu qadra kuma ya daukaka masa kimarsa da darajarsa matsayinsa kenan cikin al'umma ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم saboda haka ne ma Allah madaukaki ya keɓe annabawansa da manzanninsa da wani abu na irin wannan wanda bai ba mu wansunsu ba duk annabawan Allah da manzannin Allah in za a ambace su a cikin talikai zaka ga ana ambatansu da me da daraja da kimantawa yanzu ka duba dai duk da kangara yahudawa amma in za su ambaci annabawan Allah dolansu akwai wanda suka karyata dama ɗabi'arsu ce farikan kadzabu wa farikan yaqtulun akwai wanda suka kashe ma ba ma karanta kai ba sun ma kashe shi amma dai dutsiyar su akwai annabawan da suke girmamawa haka ne ko kuma in za su ambace su za su ambace su da kimantawa da daraja kamar annabi Ibrahim kamar annabi Ishaqa kamar annabi Yaqub kamar annabi Musa kaga waɗannan duka suna alfahari da su kuma suna jinjina musu kuma in ka je addinin kiristanci ma za ka ga su ma akwai annabawan da suke jinjinawa kuma suna girmamawa kuma za su ambace su da daraja addinin musulunci shine addinin adalci shi baya zaben wani ya zubar da wani la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mu a addinin musulunci ba ma zaɓan wani annabi mu jefar da wani duka annabawan Allah muna ambatansu da darajarsu to kaga Allah subhanahu wata'ala saboda wannan yana daga cikin ni'imar da Allah yake ubawa ya zamanto ya sanya ambatonsa cikin talikai a ambace shi da daraja a ambace shi da kimantawa ko bayan kushewarsa zaka ga a cikin salihan bayi akwai wanda Allah ya ba su irin wannan koma ba annabawa ba don haka mala ya ce wali haza khassa an biya ahu wa rusulahu min zalika bima laysa li ghayrihim kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ka ambaci bayanmu Ibrahim da Ishaka da Yaquba ulil aidi ma'abuta ƙarfi na niyya da imani wal absar kuma ma'abuta ƙarfin basira inna akhlasnahum Allah ya ce kuma mu mun keɓance su bi khalisatin da wata keɓantacciyar ɗabi'a wato an zaɓe su da wata ɗabi'a mai nagarta ita ce zikirar dar ambatan lahira Allah ya keɓance su da ambaton lahira da tuna lahira Sheikh Abdulrahman Sa'adi cikin tafsirinsa yasir karim al-mannan yake ambatawa karkashin wannan aya yace ai ja'alna dhikra ad-dar al-akhirah fi qulubihim mun sanya tuna gidan lahira a cikin zukatansu wal amali laha da kuma aiki domin lahira din والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم wato al'amali laha safwatu waqatihim aiki domin lahira shine abu mai nagarta da suke yi a lokacin su a ba fa a cikin littafin yake ba na kuna tallake yana dudduba shafi na dubo fassarar da yayi ne ta yi munasaba da na wajen sai dubo a cikin littafsirin nasa sai na ɗauko ni kuma sai na rubuta nan shine yanzu ke karanta muku ba wai ibn al-qayyim ne ya kawo shi ba Abdurrahman Sa'adi tsakanin shi ai mu'asiri ne bai fi shekara 70 da rasuwa ba malamin sai Sheikh Ibn Baz waɗannan manya-manyan malama su Abdurrahman Al-Bassam su Abdul Al-Khayyat duk waɗannan almajiransa ne Sheikh Abdurrahman Sa'adi Allah ya masa rahama to shi ne yake ambatawa ai Allah madaukaki ya sanya ambaton ranar lahira a cikin zukatansu aiki kuma domin lahira din shine tacaccen abin da suke amfana da shi a lokacinsu wal ikhlas wal muraqabatu lillahi wasfahum ad-da'im ikhlasi kuma da tunanin Allah na tare da su a kowane lokaci muraqaba kenan shine siffar su dawwamammiya waja'alnahum bi dhikri dari kuma sai muka sanya su game da tuna lahiran nan da suke yi yatazakkaru bi ahwalihimul mutazakkir duk wani wanda yake mai ambato ko mai tunani zai dinga tuna irin yanayin da waɗancan mutane suka rayu wa ya'tabiru bihimul mu'tabir wanda zai lura yakan yi lura ne game da rayuwar da suka yi dan ya kwaikwayo da ita a dalilin haka wa yuzkaruna bi ahsani dhikr sai ake ambaton su da kyakkyawan ambato mun gane ko wato nan Allah subhanahu wataala da yace mun kebance su da wata kyakkyawar dabi'a ita ce tuna lahira shi kuma ibn al-qayyim yana son kawo dalili da wannan aya a kayan cewa ana ambaton su Allah ya sanya musu kyakkyawan ambato ne a baya shi yasa an kawo wannan batun da shi Asadi ya ambata ta fi fitowa da abin fili inda za ta haɗa munasabar ayar da kuma abin da shi ibn qayyim yake nufin bayyana wa mutane wato tuna lahira suke saboda yawan tuna lahira sai ya zamanto lokacin su yana gudana ne don gyara lahira a dalilin haka sai ya zamanto aikin da za su yi don gyara lahira shine ya zamanto siffar su da'iman a dalilin wannan sai ya zamanto duk wani da zai zo a bayansu wanda yake so ya yi lura ya riƙi izina dangane da abubuwan da ya gabata to sai ya zamanto da su ne yake la'akari da su ne yake koyi a dalilin haka sai ya zamanto kullum in zai ambace su yana ambatansu da kirki yana ambatansu da yabo mun gane saboda su ne models su ne models yanzu da Allah ya ta ambace wasu daga cikin waɗannan annabawa cikin alkur'ani kullum a karanta alkur'ani za ka ga ana fidda ɗabi'unsu a gurin da suka yi hatta annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce masa fa bihudahu muqtadi bayan da aka jeranta su ga su masu yawa tun daga annabi nuhu wa min dhurriyyatihi kaza wa kaza wa kaza to sai Allah ta'ala ce wa bihudahu muqtadi kai koyi da shirye su to kaga sai zamanto qur'ani sai kaga ya ambace su da wata ɗabi'a ni'mal abdu innahu awwab dangane da annabi ayyub sai kaga Allah yana ambato na yabo a kayan annabawa kowanne za ga da irin abin da Allah yake jinjina masa da shi to a dalilin haka kowa sai zamanto su ne abin koyinsa in zai ba da reference da waɗanda yake masu nagarta da annabawan zai bayar idan zai ambaci sunayensu zai ambace su ne da yabo da jinjinawa sai ya zamanto yabonsu ya watsa cikin al'umma hatta waɗanda ba su imani suka kafarce ma Allah ma Yahud da Nasara suna ambaton annabawan nan da yabo mai kyau shine ibnu qayyim al-jawziya shi sai yace ai khassasnahum bi khasisa mun keɓance su da wata keɓantacciyar ɗabi'a ko wata irin keɓantacciyar kyauta wahiya az-zikrul jamil shine kyakkyawan ambato alladhi yuzkaruna bihi fi hadhihi ad-dar wanda ake ambaton su da shi a wannan duniya in zaka ambaci annabawa sai ka ambace su da kyakkyawan ambato da wata kebantacciyar dabi'a da Allah subhanahu wata'ala ya musu wa lisanu sidiki wannan kuma shine yabo mai kyau shine lisanu sidiki alladhi sa'alahu ibrahim al-khalil alayhi salatu wa salam wanda annabi ibrahim khalilullahi ya roƙi ma Allah subhanahu wa ta'ala haifu ƙala yayin da ya ce, Waje an lilisa na sidikin fil akhirin Allah ka sanya mun kyakkyawan yabo a ‘yan baya, kuma sai zama Allah ya sa masa, kaga Yahudu suka ce wai nasu ne, Nasara suka ce annabi Ibrahim nasu ne, Musulmi da suka zo suka ce nasu ne, to wa zai raba faɗa? Sai Allah da ya zo raba faɗa sai ce, Inna aulan nasu da Ibrahima lallabi na taba'uhu waɗanda suka fi cancanta su claiming na annabi ibrahim su ne sahabbansa da suka rayu da shi a zamaninsa sai kuma allah ya ce wa hazan nabiyu da wannan annabin wallabi na amuni da kuma mu kaga sai aka raba faɗa namu ne annabi ibrahim ba nasu ba domin su sun fanɗare matafarkinsa to kaga annabi ibrahim allah ya sanya masa yabo domin ya roƙi allah ya ce waje alli lisana sidikin fil akhirin ya Allah ka sanya mani kyakkyawan ambato yabo mai kyau a cikin ‘yan baya kuma Allah ya bashi. To kaga wannan yana daga cikin babbar kyauta da Allah yake wa bayi, shi yasa ya keɓe annabawansa da manzanni da wannan rabo irin wanda bai ba mu wani ba, ba wani wanda zaka ga an ambace shi a duniya da kyakkyawan yabo sama da yadda ake ambaton annabawan Allah. وقال سبحانه عنهم وعن نبيه كما الله تعالى يفدا dangane da sauran annabawan nan da kuma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin aliyya da aka ambaci wasu daga ciki annabi Ibrahim kai bari ba ma annabi Ibrahim batun gabanin sa aka ambaci sa annabi Isa da sauran Zakariya cikin suratu Maryam ko? To da Allah ta'ala ya ambaci da dama daga ciki, ya ce wa habna lahum min rahmatina. Sai muka ba su daga cikin rahamar mu. Mun ba su wani abu na kyauta daga cikin rahamar mu. Waja'alna lahum lisana sidiqin kuma sai muka sanya musu kyakkyawan ambato. Wato ana ambatan su da yabo, lisana sidiqin kuma aliyan wanda ma yake madaukaki ba ƙasa ba. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم yanzu kaga can an ambaci na annabi Ibrahim kuma sai aka zo aka hada annabawa duka to sai Allah ya kebe annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa rafa'ana laka dhikra kuma muka daukaka maka ambatonka ba wanda yake ambatonsa da yabo kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kadai san adadin salatin da ake masa a kowane wuni da dare Allah kadai san salatin da ake masa ba wani makhaloki wanda mutane suke shauƙin suke ƙaunarsa a zuciya suke shauƙin haɗuwa da shi kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya ce wa rafa'ana alaka dhikra fa atba'ur rusuli don haka mabiya manzannin nan ma lahum nasibun min zalik su ma suna da wani rabo daga irin wannan ambato mai kyan da Allah ya bawa annabawa bi hasabi mirathihim gwargwadon irin gadon da suka yi min da'atihim wa mutaba'atihim na biyayya da za su yi wa annabawa da kuma da'ar da za su musu gwargwadon da'ar da suka yi wa annabawa gwargwadon abin da suka gada na ilimin annabawa suka rike kuma suke aiki da shi su ma gwargwadon ambaton da Allah zai musu zai bar musu a yan baya shi yasa sai ka ga wani yadda ake ambatonsa bai kai yadda ake ambaton wani ba haka lamarin yake sai kaga wani ya daɗe da kushewa a cikin mabiya annabawa amma ambatonsa baya mutuwa yanzu akwai a cikin mabiya annabawa waɗanda ake ambatonsu sama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake ambato sama da su saboda biyayya su ta fita kowa duk lokacin da za a karanta hadisi sai ka tuke kansu haka abin yake ko duk hadisin da za a karanta sai ka tuke kansu kuma sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su duk wanda ake masa yabo ba wanda Allah ya sanya masa yabo mai kyau kamar su eh ruguma unufi rafida ko ba sa so Allah ya ba su yabo kuma ana yabon su to haka na waɗanda kuma suke baya baya da su gwargwadon yadda mutum ya kankame ya gaji abinda annabawa suka gadar shine ilimin su kuma ya rike yake aiki da shi gwargwadon irin yabon da shi ma Allah ta'ala zai sanya masa abin kasa shi yasa sai kaga waɗansu malama sunansu baya mutuwa yi sunansu baya mutuwa saboda Allah ya karɓa aikinsu insha Allah haka ake zato Allah ya amshi aikinsu kuma ya jinjina musu wa kullu man khalafahum amma duk wanda ya saba wa manzanni fatahu min zalik irin wannan kyakkyawan ambato da Allah yake sanyawa ga bayansa a tsakanin mutanen kirki sai ya kubce musu bi hasabi mukhalafatihim su ma gwargwadon sabawa da suka yi wa ma'asiyatihim gwargwadon saba musu da suka yi duk da abu ɗaya ne to don haka ashe kaga shi wannan fasali wanda yake saba ma manzanni kimarsa faduwa take yi matsayinsa yana faduwa darajarsa tana faduwa a wajen Allah kuma a wajen bayan Allah sai zan bashi da kima amma kyakkyawan ambato shi kuma Allah subhanahu wataala yana gadar da shi ne ga waɗanda suke masu nagarta yana daga cikin babban ni'ima da Allah yake wa bayi shi ya saka kyakkyawan ambato cikin al'umma ba wanda aka gadar masa wannan kamar annabawan Allah waɗanda suka bi annabawa gwargwadon biyayya da abin da suka gada wajen annabawa na ilimin da suka yi riko da shi suna aiki su ma gwargwadon irin abin da Allah ta'ala zai gadar musu na kyakkyawan ambato Allah ka gadar mana kyakkyawan ambato faslun ya ce wani fasali alma'asi tajlubu aswa al-asma saƙo yakan jawo mutum munanan sunaye mummunan suna kaga ana sa wa mutum mummunan suna sai ya fada kwatancensa in za a yi da mummunan kwatance kamar misali a ce ne in an faɗi wani sa ce wannan ɗan giyan yabo ne ko a ce wannan ɓarawon yabo ne kaga an gada saƙo zunubi ya gadar masa ne ko kuma yin magana aka ce kai yau ce ai wane ne ya faɗa kai da Allah wanda makararci ne kaga ba yabo bane laifi yana gadarwa mutum mummunan suna mummunan suna Allah ka tsare yace wa min uqubati ha daga cikin uqubar da laifuka da zunubai suke sabbaba wa mutum a rayuwa annaha tuslibu sahibaha asma al-madhi wa sharafi tana salubar wa ma'abucin saƙon sunaye na yabo asma al-madhi sunaye na yabo wa sharafi da sunaye na daraja sai kaga ba za a kira shi da suna mai daraja ba ba za a kira shi da suna na yabo ba wa taksuwahu asma'a dhammi sai ta tufatas da shi da sunaye wanda yake na zargi wasagar da na karanta sunaye na zargi da kuma karanta kaga ya ya kaskanta a idan mutane fatuslabu ismal mu'min sai kaga mai sako sakonsa ya salubar masa da suna na mumini yanzu wani wanda ya katutu cikin wasu laifuka sai ka ba za a idan ana maganar masu imani ba za ka mutane ba za su yadda su ce masa mumini ba haka ne ko ba za ce masa mumini ba in ana rawar kwarɗin muminai shi ma in an ce abin nan mutane ba za su sashi ciki ba walbarri mai da'a kenan mutane ba za su sashi cikin masu da'a ba in ana maganar masu da'a ba za su kirga shi ba wal muhsin mai kyautatawa al'ihsan haka ana nufi kenan kyautatawa ga Ubangiji, yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, shi ne al'ihsan, to ba za a sa shi a ciki ba. Walmuttaƙi ba za a sanya shi a ce mai tsoron Allah ba ne shi, har ma sai gana ce, ka ai wannan baya tsoron Allah, ba za a sa shi cikinsu ba. Walmuɗe ba za a sanya cikin masu biyayya ga Allah da manzansa ba. Walmunib wannan da sunaye ne fa na yabo almunib shine wanda ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah da biyayya walwali ba za a ce shi waliyin Allah ba ne wali shine wanda ya jibinci lamarin Allah ya koma zuwa ga Allah shi din ma duk sunaye ne mutaradifat wanda suna da alaka walwara alwara shine mai kyankyani a ce ta wannan ai kura ne ba za a sanya cikin masu kyanke wanda aka ce masa kura yana nufi komai ɗiba zai shi ba ruwansa da da dokan halal to ba za a sanya shi a cikin masu kyanke ni ba wasalih ba za a ba shi suna na salihi ba wal abid ba za a sanya shi a ce a wani mai bautar Allah ne ba za a kirga da shi ba in ana kirga masu bautar Allah to shi ba za a sa shi a ciki ba saboda me saboda sako da yake yi wal kha'if mai tsoron Allah har ma wani cewa ake cewa a wannan ai baya tsoron Allah ana kirga masu tsoron Allah ba za a shi ba saboda laifuka wal awwab al awwab shi ma kamar al munib ne an kawo shi siga ta mubalaga mai yawan komawa wato idan har ya bauɗe to nan da nan zai koma zuwa ga Allah duk al'amuransa in zai yi wajen Allah ta'ala yake komawa domin ya samu shiriya daga can والطيب ba za a ce masa at-tayyib ba tsarkakakke kenan ba za a ce mai tsafta bane mai tsarki ba wal murdi ba za a ce masa yardadde yardaddan Allah ba wa nahwiha da irin waɗannan sunayen duka zaka ga mai sako ya rasa irin waɗannan sunaya mutum baya sawa kansa irin waɗannan sunaye amma akan iya sawa mutum kuma in ana kirga mutum akan iya sanya akan iya akan iya in ana ma kirga masu irin wannan sifa akan iya kirga abin amma kai ka sa wa kanka ka ce awwabu ne ko kaza ya kaza kaga kai wa kanka taskiya ko to amma idan misali a ce suna ne aka sawa mutum iyaye suka sa sai a ce wannan an sa masa tafa'ulan tafa'uli ne ake yi an sa masa suna ana fatan wannan sunan ya tasiri a rayuwarsa wannan duk ba laifi bane to amma kaga wanda yake mai laifi to idan mutane suna kirgawa ba za su sashi a ciki ba a cikin irin wannan sunayen ba za su bashi ba shi wannan suna za a sa masa a ina ne za ka ga mai laifi shi kuma yana samun nasa sunaye su ne waɗancan aswa'ul asma sunayen munana eh shi yasa ya ce wa taksuwahu isman fajir amma saƙo zai iya lulluɓa masa ya tubatas da shi da suna a ce masa fajiri ce wannan ai fajiri ne mai laifi kenan wal asi din ma'ana su daya wannan ai mai sako ne wal mukhalif abba wannan ai ya ɗebe kayansa a gaban annabi wasu ma haka suke faɗa shi wannan ai ya ɗebe kayansa a gaban annabi eh al mukhalif kenan wanda shi sabawa abinda shari'a ta zo da shi yake wal musi mai munanawa wal mufsidu mai barna wal khabith a ce kazantacce ne wannan a wannan ai kazamun mutum ne bai da tsafta was sakhut ce wannan ai cikin fushin Allah yake was zani ko kuma a ce haba wannan mazinacin me zaki da shi was sarif a ce ai barawo ne wal qatil a ce ta wannan mai kisan kai mutumin da ya kisan kai laifinsa ya bushe wasu zuciyar ta su ta har ya kisa wal kadhib a ce kai ku rabu da shi makadanci ne wannan saboda ya saba yin ƙarya su mutane ba za su yadda zancensa ba a ce makadanci wal kha'in a ce tab ai ka ba mu wannan kuɗi ya lalace alkha'inu ne maha'inci ne karka yadda wani abu ya haɗa ka da shi walludi ko kuma aka ji an ce ai wannan ɗan luwaɗi ne saboda yana aikatawa wa qati'ur rahim ko kuma a ce kai wannan akwai katsa zumunci a wajensa yanzu a kaza da kaza da kaza ai shi wannan duk ya katsa zumunci yan uwansa ba ruwansa da su wal ghadir a ce mutum mayaudari shi wannan ɗan yaudara ne wa amfaniha da irin waɗannan sunaye ba su ake bawa mai laifi ba gurgudan abin da ya ai mutum ya dage yake aikatawa har ya yi shi'ari da shi gurgudan abin da mutane za su dinga ambatonsa ke me ya kawo wannan laifin da yake aikatawa ya gadar masa mummunan ambato a cikin mutane alhali a baya mun ji annabawan Allah an gadar musu kyakkyawan ambato lisanin sidikin gwargwadon biyayya kuma da bawa zai yi ga annabawa ya yi imtisali da abin da suke suke kayi suka wuce a kansa to gwargwadon shi ma irin ambaton da Allah ta'ala zai sanya masa mai kyau a tsakanin jama'a amma ma dama mutum ya zama to kankama laifi yake yi to irin waɗannan sunayen zai samu ai haka a waƙe rayuwa yake ko sai ga an ba mutum abin da ake ce masa label an sa masa tambari an sa masa stamp sai kaga duk gaskiyar da zai faɗa da yake an san yana karya wallahi mutane ba su yarda duk yadda zai zo shi yana nuna kirki akan zan yi wallahi zai rike amana gani ake cewa kawai ha'inci zai dan ya saba yi mutane ba za su yarda ba kafin ya wato wani abu da za mu fahimta gina kirki yakan ɗau lokaci a hankali a hankali ake ginawa lokaci guda mutum yana biyayya yana biyayya yana biyayya har ya kai munzalin da mutane za su sanya masa wato wato sifa na su rika ganinsa da sifa ta biyayya haka abin yake ba lokaci ɗaya yake ginawa ba a hankali ne sai an ɗau lokaci kafin mutane suke munzalin da za su damsu da mutum ewa na mutumin kirki ne amma idan aka zo gefen laifi kuma shi kuma laifi buldoza ne lokaci guda sai lalata wa mutum abin da aka gina shekara da shekaru kuma shi laifi idan aka gina shi aka ɗau lokaci ana gina shi yanzu mutum yana kirki yana kirki sai ya aikata wani abu na laifi sau da yawan mutane za su iya masa uzuri za a iya masa uzuri wasu amma idan mutum laifi yake yi yake yi yake yi lokaci guda ko lokaci biyu sai ya kirci zai wahala mutane su yadda da shi kafin mutum ya kai lokacin da yake aikin banza yana aikin banza kuma har ya kai mutane su gamsu akan cewa ya samu daidaito sai an dau lokaci saboda ita barnar da laifi yake ya fi yawa lokaci guda shi laifi yake barna a cikin rayuwar mutum Allah ka tsare mu to malam da ya kirga waɗannan suna ya ce fa hadhi asma'ul fusuki waɗannan duka sunaye ne na fasikanci sai iktibasin aya cikin suratul hujurat wa bi'sa ismul fusuqu ba'da al-iman kirga suna na fasikanci kuma bayan mutum ya zama mumini me ya hada ka da sunan fasikanci bayan ka zama mumini ai mumini ka ana so a same shi da kyakkyawan ambato ne kullum a same shi ana yabonsa waɗancan sunayen da aka faɗa na bayan nan a ce almu'minu albaru almuhsin almutqi kaza wa kaza kaza shine abin da ake so mumini shi a same shi da shi amma me ya kai shi shi kuma a kira shi da waɗancan sunaye a ce alfajiru al'asi almukhalifu almusi almufsid munanan sunaye ne lakabi ne mummuna Allah ce bi sal ismul fusuqu ba'da al-iman alladhi yujibu ghadab al-dayyan wanda irin wannan sunaye da suka sabbabu a dalilin waɗannan sifofi yujibu gababa dayyan yana wajabtar da fushin Allah shine ad-dayyan ad-dayyan wanda yake da ikon gudanar da al'amuran halittarsa ba tare da mai taimako ba shine Allah wa dukhulan niran kuma irin waɗancan siffofi suna wajabtar da mabawa matukar ya je mu Allah da su bai tuba ba sukan iya wajabtar masa dukhulan niran shiga wuta wa aishal khizi wal hawan takan wajabtar wa mutum rayuwa ta walakanci wal hawan rayuwa ta walakanci al khizi wal hawan duk ma'ana ɗaya ne ya ce wa tilka asma'un tujibu rahman amma waɗancan da aka ambata sunaye ne da suke wajabtar da samun yardar mai rahama wa dukhulal jinan da kuma shiga aljanna wa tujibu sharafal musamma biha kuma tana wajabtar da darajar wanda aka ambace shi da waɗannan sunaye ala sa'ir anwa'il insan akan sauran nau'o'in mutane yanzu mutum sai aka ce masa a ai wannan mumini ne mutane suka ce a wannan ai mutumin kirki ne a wannan ai mai gaskiya ne a wannan ai mai amana ne to don Allah yanzu zai daidai da wanda ba a bashi wannan siffar ba aka ce wani mai amana ne wancan ma ya ce duk jama'a suke cewa a wani ai mai amana ne to tabbas a lokacin da ake maganar amana shi a idan jama'a darajarsa tafi wanda ba a bashi wannan sunan ba haka yake ko to kaga ashe irin wancan kyawawan sunaye da ake samu a dalilin da'a ga Allah da do kiyaye dokokin da manzannin suka zo da shi yana ɗaukaka darajar mutum shine lisanin sadiqin ne kyakkyawan ambato a cikin al'umma falau lam yakun fi uqubatil ma'asiya da za a ce ba wata uquba da za a yi wa mutum ma a dalilin sako illa istihqaqu tilkal asma'i face kawai za a ce ya cancanci a rika kiransa mazinaci irin wancan suna ko a ce ɓarawo ko a ce maha'inci ko a ce makaryaci kawai iya wannan ne a ce ma babu azaba a lahira babu azaba a duniya ko lahira iya wannan mummunan sunan ne kawai za a sa masa haka mutane za su dinga ganinsa wa mujibatu hada kuma abinda wannan sunan zai wajabtar masa don mutane za su kyamace shi duk wanda ya kaurin suna matsayin mazinaci za ga mutane ba sa son sa wanda ya kaurin suna a matsayin ha'inci mutane ba sa yarda da shi wanda ya kaurin suna a matsayin makarici mutane ba za su yarda da zancen sa ba to inda a ce ba wata ukuba ma da za a yi wa mutum a dalilin aikata waɗannan laifuka sai waɗannan sunayen kawai da abin da ya wajabtar lakana fil aqli nahin anha da ya kamata a ce a cikin hankalinsa ya kamata a samu tunanin da zai hana shi a ce duk inda mutum ya bi kawai a danganinsa kamar kuda kuda ce ba a yarda da ita daga an ganta za ce ga tannan za ce barna daga an ga kuda gani yake barna za ta yi tana zuwa jikin ƙauye za ta shiga dangada ta huda danga ta dauki akuya daga an ga kuda za ga abin za ta yi barna ba a santa to kaga mutum sai zama kamar kuda ke kamar jamagi a cikin tsuntsaye da a ce ba wata ukuba sai wannan kawai ai ya isa a ce mai hankali ya kyamaci laifi ko ba haka ba mutum duk zancen da ya faɗa ce kai mu rabu da magana da Allah makarci wannan ma kawai ya ishi mutum ya faɗi magana a kiyarda kowa ya faɗa amma a kiyarda yaro ya faɗi magana a yadda da ta yaro amma shi ya faɗa yana babba amma a kiyarda saboda an san makarci ne an ba shi wannan labiyar ɗin a ƙarya to inda a ce ba wata ukuba ba ba za a yi azaba a kiyama a kan makareci ba sai wannan sunan kawai da aka bashi da kyamatarsa da mutane za su yi a duniya da ya ci a ce in yana da hankali ya daina karya don ya zauna lafiya da jama'a darajarsa ta ɗaukaka haka abin yake ko to shine yake nuna mana walau lam yakun fi thawabi ta'a da a ce ba wani abu da za a samu na sakamako na ladan da za a samu a dalilin da'a illa alfawzu bi tilka asmai wa mujibatiha sai rabautuwa da mutum da zai kawai da sunaye masu kyau da za a bashi da abin da ya wajabtar da shi lakana fil aqli amirun biha da ya kamata a ce a cikin hankalin mutum a samu abin tunanin da zai masa umarni da kyawawan ayyuka duk inda mutum ya je a ce a wani mai gaskiya ne a ce a wane mai rikon amana ne da haka mutane sun yadda da shi in ya faɗi magana za a yarda da ita kuma za a iya ba shi amana ba a fargaba kuma za a ce wani mai kamun kai ne da haka babu wanda zai dinga rara gefe ya gashi kusa da yarsa don ba a ce mazinaci ba to kaga ko da a ce babu ma sakamako na aljanna da za a bayar a dalilin irin wannan ayyuka sai mutum ya samu kyakkyawan zamantakewa a duniya mutane su amince da shi mutane su dinga ganin girmansa mutane su dinga ganin kimarsa ko mutane su sake da shi wajen mu'amala da a ce wannan ne kawai ma sakamakon ai ya ci a ce ko a roki waɗannan ɗabi'u haka ne ko ballantana sakamakon ya wuce haka a dalilin fadin gaskiya sai ka shiga aljanna a dalilin kamun kai sai ka shiga aljanna a dalilin riƙon amana sai ka shiga aljanna abin ya wuce yabo da za ka samu kawai a duniya ya ce walakin lamani alima a Allah ya ce amma fa abin da ya sa wasu ke lalacewa ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar idan bawa ya zamanto mai da'a ne Allah ya nufe shi mai da'a ne to shi kenan fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa za a hore masa hanyar da ya zaba in ya zaɓi salaha to Allah zai ta ingiza shi salaha har sai kai matsayin da zai samu nagarta kaga ba wanda ya sai hana abin da Allah ya bayar wala mu'adiya lima mana'a in mutum ya zaɓi kuma lalacewa ya bi ta to sai ta ingiza shi hanyar lalacewa don ita ya zaɓa fa kullum muyassar lima khuliqa lahu haka annabi ya ce kowa za a sauƙaƙa masa abin da aka halicce shi dan shi in an halicce shi dan duniya ne to za a soyar masa ya zaɓi wato in an halice shi dan aljanna ne za a soyar masa ya zaɓi ayyukan da za su kai shi aljanna kuma zai dinga aikatawa kuma sai Allah ya sauƙaƙa masa ayyukan kaiwa aljanna ba zai gansu da wahala ba su zai ta yi har sai ya ga kansa kawai kwatsam ya shiga aljanna Allah ka samu a cikin ta to haka in aka san ne ba don haka idan har Allah ta'ala bai ba wa mutum shirya ba ko wanda sai ba shi mun yudlilillahu fala hadiya la to shi yasa ce wala mu'tiya lima mana'a wala muqarriba liman ba'ada ba wanda yake kusatar da wanda Allah ya nesantar da shi wala muba'ida liman qarraba kuma babu wanda isa ya nesantar da wanda Allah ya kusatar da shi muna roƙon Allah ya ƙara kusatar da mu zuwa gare shi sai ya ƙarasa da aya a cikin suratul hajji wa man yahinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ta'ala ya walakantar da shi to ba shi da wani wanda zai ba shi daraja duk wanda ya zan ya walakanta a wajen Allah saboda saƙo fama lahu min mukrim ba zai taɓa samu wanda zai darajanta shi ba ko da ku a idanu ana ganin sa kamar mai daraja wallahi ba darajarsa ake gani ba tsoronsa ake yi ana tsoron sharrinsa ne ittiqa'an da min sharrihi amma ba wai hakikatan yana da kima ne a zuciya ba domin muhallin kimanta mutane a zuciya yake muhallin kaskantar da mutane shi ma a zuciya yake wanda yake Allah ya sanya yana ya daraja to a zuciya za a ga darajarsa kuma har a bayyana za a mu'amalance shi da daraja wanda kuma yake kaskantacce to a zuciya zai zanya kaskanta a bayyana ma za a mu'amalance shi a matsayin kaskantacce Allahumma illa in ana tsoron sharrinsa ko ana kwaɗayin abin hannunsa sai a nuna masa daraja dan a samu ko kuma a nuna masa daraja dan a kare kai kar ya cutar amma a zuciyan ba shi da kima ana juya baya kuma darajar babu ita don haka Allah ya ce wa mai yuhini Allah fa ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya walakantar da shi to ba shi da mai darajantawa inna Allah yaf'alu ma yasha Allah shi yake aikata abin da ya ga dama muna roƙon Allah ta'ala ya darajanta mu duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su yi aikin da za su samu daraja da kusaci zuwa ga ubangiji sai fasali na gaba yace faslu المعاصي تؤدي الى نقصان العقل kaji fa wato in kana neman buldoza ka samu sako wallahi babu ya shi gaba ɗaya wato aboki ai yadda iblis ya alkawari ma ubangiji tun lokacin da aka tsine masa maimakon ya nemi shirya ya nemi sulhu da ubangijinsa shi kawai sai nemi kangara da aka ce an tsine masa maimakon ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yadda annabi Adam shi da ya laifi sai ya tube koma ga Allah sai ya ce hadha alladhi karramtani karamtahu alayya la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila wani waje yace la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim la tajidu aktharahum shakirin zan zo yace zai zo ta gaba ta baya ta dama ta hagu ai ma'ana zai zo da usulubi kala kala zo da wannan salon ya zo da wannan salon ya zo da wannan salon shi burinsa a aikata laifi shi idan har aka aikata laifi ko da karami ne kuma aka lazamci laifin shi fa ba matsala shi ya ci nasara don ya san karamin laifi zai kai mutum zuwa ga babba mataki mataki ne haka abin yake ai kawai mutumin da yake da'a ga Allah ne ya saba a kullum sai ya karanta shafi ɗaya a cikin musafi kullum zai lazamci shafi ɗayan nan yana yi to wallahi wata rana zai ce kai ba na ƙara ya zama biyu saboda ya saba da ɗayan mutum ya lazamci kullum kafin ya bacci sai ya yi shafayi da wutarinsa to wallahi wata rana idan yana yi yana yi yana yi sai ya ce kai garden tashi da yaddar ne wasu nafilfili ko kuma ba na ƙara wannan nafilfilin maimakon kawai shafayi da wutari ba na ƙara sai ya sake wata raka'a sai sai raka'a hudu tukun ya wutar wutarin sai ga ya ƙara haka abin yake mutum ya saba yana yin sadaka a ce kullum ko kowane sace in ya ci kasuwa zai ɗauki naira ɗari ya sadaka da ita to ya lazumci ɗari ɗarin na yanayi wallahi wata ran sai ya sha'awan ya ka kai garan ƙara sadakar nan tawa ta koma ɗari biyu haka ɗa'a take haka saƙo yake in dai aka lazumci aikin saƙo to shi shaidan ya, ya ci nasara abinda shi shaidan baya so a ƙi'in saƙo to ba wanda sai kare kansa daga sabo tunda kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun to shi abinda iblis yake idan aka aikata sabo kuma ai nadama a tuba shi baya so sai ta bakin ciki ya kaman mutum ne yayi farauta sai ta kubce sai da yazo dab zai kama sai kuma bare wata cire a jikin tarkwa kama kama ina ta ai zai ji zafi ko to shi sama da haka yake ji shi burinsa idan za a yi sabo to a lazamci saƙon ko da ƙarami ne shi yawwa ya san za a ƙara wata ran eh wata ran za a yi gaba za a saba da wannan ɗin gaba za a sake yin gaba to shi haka yake so to ma dama saƙo kuma yana zuwa yana yi mutum kuri ya zo ta nan ya zo ta nan ana ganin sa kaman ba komai ba ana ga ai an yi can jaras ai ana yin sallah ana azumi ana kaza za a yi balas to shi saƙon sai ya lalata wa mutum kyakkyawan aikin cin kaca yake kamar yadda da yanzu gashi ibn al-qayyim yake ta fitar mana sannan a hankali barnar da sako take yi to kaji wata barna kuma har taba hankali tana yi mutum ya zama mahaukaci mahaukaci na ma'ana ko da ba mahaukaci na zahiri ba ma mu ji yadda abin yake yace al-ma'asi tuaddi ila nuqsan al-aql sako yana kaiwa mutum zuwa ga tawayan hankali wa min uqubatiha yana daga cikin uqubar da sako ke yi أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل تناين تاثير مسمى وزن توين هنكل فلا تجد عاقلين domin ba za ka samu nau'in hankali guda biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki muti'un lillahi da'a yake ma Allah shi hankalinsa ya ce da'a ga Allah tunaninsa da hankalinsa da gamsuwarsa ta ce a yi ɗa'a ne ga Allah in Allah ya faɗa abu kar aiko shi ne authoritinsa in Allah ya ce a yi kaza kawai yana ga anan ne abin nan abin nan tsira yake to kaga hankalinsa ne ba shi wal akhar ɗayan kuma hankalinsa asin mai sako ne shi idan Allah ya ce a kaza a yi abin da rai yake so yan sun zama me opposite haka ne ko to ba za ka sami irin wannan hankalin guda biyu ba illa wa aqlul muti'i minhuma awfar wa akmalu wallahi sai ka samu hankalin mai da'a din nan daga cikin nau'i biyun nan awfar shi yafi cika wa akmalu kuma shi yafi kammala shi yafi cika kuma shi yafi kamala mai da'a ga Allah wallahi hankalinsa yafi kamala akan wanda baya da'a ga Allah domin mai da'a ga Allah sau da yawa masu sako su suna ganin sawawa ne bai waye ba bai san duniya ba bai san yancin kansa ba bai san kaza ba bai san kaza ba duk ana su ganinsa suke a kaskance shi kuma yana ganin su kuma mahaukata su suna ganinsa shi ba waye ba shi kuma ganinsa yake mahaukata halakakku kuma nasa hankalin ya fi cika domin shi ne ya yadda Allah mahaliccinsa ne wancan din ma ya yadda ko ba gaba ne mai sako bai yadda Allah ne halicce shi ba mai sako ya yadda Allah ne halicce shi amma fa shi abin da yake yin na haka zai shi kuɗinsa a bar shi babu wani restriction duk yadda zai nemi kuɗi kawai duk yadda za a san kuɗi kawai a yi an ce wai ba kyau ce ba ruwansa kawai za su kawai a samu kuɗi biya bukata wajen mace ko ta biya bukatanta da namiji ba matsala kawai a yi kawai duk abin da rai ya kaga hakan za a yi shi kuma wancan sai ce a'a inda Allah ta'ala ya zayyana nan ne zai bi to wancan da ya ce ba zai bi Allah ba yanzu me ya bi ya fi shaidaninsa da san zuciya shi kuma wancan ya yadda ya bi Allah to zuwa ya fi hankali dukkan su su bi sun san Allah ne halicce su kuma sun san za su mutu akwai lokacin mutuwa kuma idan har misali mai sakon nan musulmi ne dama akan sa ake magana ba ana magana akan kafiri ba akan musulmi ake duk maganganun akan musulmi ake musulmi mai sako ana so ya dawo zuwa ga ubangijinsa to idan musulmi da ya yadda da Allah ya yadda akwai kiyama ya yadda Allah ne halicce shi ya yadda akwai kwanciyar kabari ya yadda akwai kiyama amma zuciyarsa sai ta kaga masa yanzu kar ya da'a a dokar Allah ya da'a a zuciyarsa amma fa ya san cewa da shi da zuciyar tasa duka za su koma kabari kuma za su rufe ruhin su kuma yana wajen ubangiji Allah kuma zai tada shi wancan shi kuma sai ya submitin tun farko ya yadda ya bi dokar Allah din bai bi ta zuciyarsa ba yanzu wane ne fa hankali me da'a ya fa hankali domin ya fahimci cewa ban isa guduwa ba ban isa guduwa ba sai na koma to don haka tunda mahalicci da ya halicce ni yace zan koma wajensa kuma na san ban isa ba guduwa ba yace in na masa biyayya to zan samu salaha abu mai kyau a wajensa to sai yadda kawai sai submitting kaga yanzu ya fi kamalar hankali wancan kuma ya yadda Allah ne halicce shi kuma ya yadda cewa zai koma wajen Allah din amma sai Allah ya ce masa in ka saba mini zan saka a wuta amma kuma sai ya yadda ya saba ma Allah ne ya zabi na kaga akwai tawayar hankali tare da shi akwai tawayar hankali kamar mutum ne aka ce in ka bi na wajen duk kuraye ne a gun zo ga wannan hanyar kuma ya san akwai kurayen wani ya shiga kawai cinye shi aka yi kawai shi kuma sai tashi ya kusa to za ku yi hankali tare da shi babu hankali ya ce a'a ni ɗin nan nan zambi don ita ce shortcut nan wajen dan lokaci kankani aka bi an isa can nan ku sai ka bi dogon zango kuma da ya ce sai aka cinye shi to shine nan ibn al-qayyim yake cewa illa wa aqlul mudi'i minhuma awfaru akmal face sai ka samu hankalin wanda yake da'a ita ce tafi cika kuma ita tafi kamala wa fikruhu asafu tunaninsa shi yafi inganci wa ra'ayu asaddu ra'ayinsa tunani kenan abinda ka zaba abinda ya zaba shine yafi karfi was-sawabu qarinuhu daidaito shine abin da ya zanta da shi wato yayi as-sawab as-sawab shine abin da yake daidai karinuhu ita ce abokar gwamayyarsa kullum ya zamanto kenan abin da yake yi dadai ne yin zaɓin dadai ita ce take tare da shi domin abin wanda ya zaɓi hanyar Allah shi ya zaɓi dadai wani haza don haka nan ne ma ya ce ta ji du khidabal qur'an za ka ga maganganun da alqur'ani yake yi inna ma huwa ma'a ulil uquli wal albab qur'ani yana magana ne da masu hankali al'ukul wal albab din ma'ana ne jam'i ne na al'aql wal lubbu hankali kenan qur'ani yana magana da masu hankali ne ba magana da mahaukata da masu hankali yake magana ka kauli ta'ala kamar yadda Allah ya ce wattaquni ya ulil albab ku fa kiyaye doka ta ya ku masu hankali fattaqul fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun wata aya cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce ku kiyaye dokar Allah ya ulil albab ya ku masu hankali la'allakum tuflihun za ku rabauta wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki cikin suratul baqara wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba masu wa'aztuwa su fadaka sai masu hankali haka shi qur'ani da masu hankali yake magana wa na'iz wa nazair zalika kathira ayoyi masu kama da haka suna da yawa Allah yana magana da masu hankali wa kaifa yakunu aqilan ya yako za a ce ya zan mai hankali wafiran aqli mai cikakken hankali a hakan ma man ya asi wanda yake sabawa man huwa fi qabdatihi wa fi darihi wanda ka san kana cikin damƙarsa kuma ka san kana cikin gidansa ne sama da ƙasa mallakar waye akwai wanda zai kubce ma Allah to ka san Allah ya zai damƙe ka kuma a cikin farfajiyar ikonsa kake kuma kake saba masa abin da ya ce kar a saba masa to ina hankali ga mai yin haka wa huwa ya'lamu kuma alhali yana sane annahu yarahu cewa shi fa mahaliccin nan yana ganin sa wa yashahiduhu kuma yana tare da shi yana shaida abin da ya aikata ba abin da ya kubce fa ya'siyahu amma tare da haka sai saba masa wa huwa bi ainihi ghayru mutawarin anhu alhali kuma ya san shi karan kansa bi ainihi ai shi karan kansa ghayru mutawarin anhu ba zai boye ma Allah ba tawarin wato makhfiyin kenan ba zai koye ma Allah subhanahu wata'ala ba can ya tawara min alqawmi min su'i ma bushirdi wa yasta'inu bi ni'amihi kuma tare da hakan yana saba masa amma yana neman taimakon Allah ya bashi daga ni'imominsa alama saqidihi ya taimake shi kada ya fushi da shi kuma yana saba ma in an ce Allah ya sama aljiya ce amin amma kuma ya dage kansa ma Allah ya ki ya dawo hanyar da aka ce ita take tukewa zuwa ga aljanna to ina hankali yake ga mai aikata haka wa yastad'i kullu waqtin ghadabahu maimako ya bi Allah a kowane lokaci yana nema ma kansa fushin Allah ne ghadabahu alaihi fushin Allah a kansa wa la'anahu alaihi da la'antar Allah a kansa wa ib'adahu min qurbihi yana nema ma kansa ƙara nesanta daga kusaci ga Allah din wa daradahu an babihi yana nema ma kansa a watsar da shi daga kofar Allah wa iradahu anhu yana nema ma kansa Allah ya rabu da shi ya bujire mai wa khidlanahu lahu yana nema ma kansa Allah ya walakantar da shi wan nakhilata bainahu wa baina nafsihi wa aduwi wa takhliyata kuma yana nema ma kansa Allah ta'ala ya rabu da shi bainahu wa baina nafsihi ya bashi shi da ransa wa aduwihi da tsakanin abokin shi a bashi da shi da zuciyar tasa da yake bauta a bashi da shi da shedanin nasa da yake da yake batar da shi ai shine aduwihi makiyin nasa kenan wasu kutahu an ainihi abin da yake aikatawa yana jawo wa kansa ne ya zan darajarsa ta faɗi a idanun Allah wa hurmanahu ruha ridahu yana nema ma kansa Allah din ya haramta masa nishadi ba ruha ba rauha wato annashuwa kenan farauhun wa raihanun wa jannatu na'im rauha ridahu annashuwa da zai samu na samun yardar Allah wa hubbihi da kuma kaunar Allah subhanahu wata'ala wa qurwata ayi wa qurwatan ayni bi qurbihi yana nema makansa haramcin ya samu sanyin idanu wajen ƙara kusatan Allah domin wajen kusatan Allah ake samun sanyin ido bawa idan yana bauta ma Allah to sai samu na da nutsuwa a cikin zuciya to shi yana nema ma kansa nesanta ne daga wannan wal fawza bi jawarihi yana nema ma kansa nesanta kada ya samu rabo da kusatan ubangiji ya samu kusaci zuwa ga Allah jawar kenan wan nazara ila wajhihi yana nema ma kansa ya nesanta yin nisa daga kallon fuskar Allah fi zumrati awliyaihi cikin taron waliyansa ai a ranar alkiyama Allah ta'ala ba ranar alkiyama ba ‘yan aljanna sun shiga aljanna da zamani? Allah maɗaukaki ya yi ta ni'imomi kala kala kala kala ga ‘yan aljanna har sun gamsu akan ya gama musu kome kuma Allah ta'ala zai yaye hijabi da ya hana ganinsa ‘yan aljanna za su ga Ubangiji. To kaga wanda ya dage wajen sabo yanzu shi yana nema ma kansa ne, nesanta daga wannan ni'imar. ila adu'afi adu'afi zalika da ma ne santa zuwa ga rufin rufin waɗannan ababe na ni'ima min karamati ahli da'a wanda Allah yake darajanta masu biyayya da shi wa adu'afi adu'afi zalika yana kuma kaiwa kansa zuwa ga ninkin ba ninkin azaba min uqubati ahlil ma'asiya na irin uquba da Allah subhanahu wata'ala zai wa masu sabo domin duk wanda ya dage yana sabo wannan abubuwa duk da aka jeranta na ni'ima da Allah ya ce zai wa abin nan majibintansa yanzu shi yana nesanta kansa ne daga gare shi domin Allah bai alƙawarin wannan ni'imar za ta samu masu saba mar ba sai waɗanda suke masu koma zuwa gare su muminai mumini wanda suka bi Allah subhanahu wata'ala tare da cewa idan mutum ya kasance yana da imani a cikin zuciyarsa zai iya shiga cikinsu amma a ƙarshen zango wa ya san lokacin da za a zauna mana bayan da Allah ya sanya shi a wuta ya zauna iya ya ɗebe tsammani amma daga bayan imaninsa zai fidda shi to kaga ita wuta abin da ya kamata mutum kada ma ya fatanta don ba ta da daɗi Allah ka mana tsari da wuta Allah ka ba mu ikon kiyaye abin da muke karantawa ka ba mu ikon aiki da shi wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya ƙara mana fahimtan abin da yake shine daidai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم